إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله يقول الله عز من قائل في كتابه الكريم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون يوم مسلمي Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa, Iza a zaƙnan nasa rahmatan farihu biha, idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama sai su yi ta farin ciki, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idan kuma wani mummunan abu wata musiba ta same su saboda abinda hannayensu suka aiwatar na laifuffuka idahum yaqnatun sai ka gansu suna fitar da kauna suna ɗeba tsammani ɗeba tsammani daga rahmar Allah ɗeba tsammani daga taimakon Allah da agajin Allah wani abu ne da kafirai su ne suka siffantu da shi amma ba momini ba duk yadda musiba ta yi musiba tsanani ya yi tsanani wahala ta yi wahala baya kamata ga momini ya fitar da tsammani daga samun sauƙi daga Allah subhanahu wata'ala baya halatta ga momini ya daina fatan samun sassauci da sauƙi daga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin annabi Ibrahim alaihi salam wanda ya dade yana addu'ar Allah ya bashi da Allah ya bashi da Allah ya bashi magaji Allah bai ansa wannan addu'ar ba sai bayan da ya girma sai bayan da shekaru suka tafi sannan Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu da ya aiko masa da albishir a lokacin da mala'iku suka biyo ta wajensa bayan Allah ya aika su zuwa ga mutanen annabi Lot don su halakar da su suka biyo ta wajen annabi Ibrahim a.s. Allah yana gaya mana labarin abin da ya faru ce wani bihum an zaifi Ibrahim idzakalu alaihi faƙalu salama ƙala ina minkum wajilun ƙalu la taujal ina nubashiruka bi gulamin alim ƙala abashirtumuni ala amma saniyar kibar فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون Allah ci ka ba su labarin bakin annabi Ibrahim lokacin da suka shiga wajensa suka ce salam suka yi masa sallama ce assalamu alaikum annabi Ibrahim ya amsa musu sallamarsu sannan ya ce da su inna minkum wajilun muna ɗarɗar da ku saboda ba san ko suwaye ne ne ku ba kalu la taujal suka ce kada ka yi fargaba kada ka ji tsoro inna nubashshiruka bi ghulamin alim muna maka albishir da samun ɗa mai ilimi ƙala abashirtumuni ala ammasani alkibaru fa bima tubashirun suka ce yace za ku rika min bishara ne za ku zo min da bishara da albishir bayan girma ya zo mini wani irin albishir wannan kuke yi mini qalu basharnaka bil haqq suka ce muna maka albishir ne da gaskiya na gaske fala takun min alqanitin kakka zamo cikin masu ɗeba kauna kakka fitar da rai kakka cire fata daga zuciyarka annabi ibrahim alaihi salam ya nuna musu cewa wani ba ɗabi'a ce tashi ba a matsayinsa na annabin allah ya cire tsammani duk daɗewa daga samun rahamar ubangiji cewa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhallun babu waɗanda suke fitar da tsammani daga samun ramar ubangiji sai batattu sai wanda ba su san Allah ba sai wanda suka jahilci wane ne Allah subhanahu wata'ala da haka Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa ba sifa ce mai kyau ba mutum ya rika jin cewa ga wata musiba amma ba za a samu saukinta ba ba abu ne mai kyau ba ga mumini ya kawo wannan aransa Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yas'abu al-insanu min du'a'il khair wa in massahu ash-sharru faya'usun qanut dan adam baya gazawa baya gajiya wajen addu'a ta alkhairi amma duk sanda wani abu na sharri wani abu mara dadi ya same shi faya'usun qanut sai zama ya fitar da tsammani sai ya fitar da rai ya rika kawo wasu zace-zace miyagu yana jingina wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya ba mu labarin annabi Yusuf annabi Yaqub alaihi salam wanda ya samu irin tarbiyar da Allah subhanahu wata'ala yawa kakansa annabi Ibrahim alaihi salam annabi Yaqub da annabi Ishaq yayin da Allah ya jarrabe shi da rashin da bacewar ƴaƴansa biyu waɗanda yake so bayan dan uwansa annabi yusuf na farko annabi yusuf ya bace aka dawo aka sake gaya masa cewa ga abin da ya faru ga ɗansa na biyu yayi sata a rike shi abinda annabi annabi yaqub yake gaya wa ƴaƴansa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqawmul kafirun ci ya ƴaƴana ku je ku binciko annabi yusuf da dan uwansa kada ku fitar da tsammani daga rahamar Allah wannan bayan sama da shekara talatin yake gayawa cewa su tafi su bincika za a samu annabi yusuf da ɗan uwansa kada su fitar da tsammani innahu la ya'asu min rauhillahi illa qawmul kafirun babu mai fitar da tsammani daga samun rahama ta ubangiji sai kafirai don haka duk sanda aka ce ga wani abu mara daɗi na tsanani to mumini ya sa wa ransa cewa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duk bayan tsanani akwai sauki sannan bayan wannan tsananin akwai wani saukin ba kuma ta yadda za a yi kamar yadda alhassan albasri yake cewa lan yaglibal usru yusraini babu yadda za a yi tsanani ɗaya irin jayi sauki biyu domin a nan inna ma'al usri za mu ga al'usru shi ne tsanani na farkon da na biyun duk ya zo da alif da lam wanda yake nuna maka abu ɗaya ne amma yusur yusur ɗin ya zo babu alif da lam wanda yake nuna maka daban-daban ne sauraka sauƙi biyu ba zai taɓa rinjayar tsanani ɗaya ba tsanani ɗaya ba zai taɓa rinjayar sauƙi biyu ba annabi yana cewa inna ma'al karbil faraj wa'lam anna al faraja ma'al karb Allah ya gaya wa Abdullahi ɗan Abbas ka sani duk bayan wani tsanani duk bayan wani dam- wata damuwa to akwai kuma yayewar wannan damuwar tana tafi ya jama'a dukkan abin da muke gani a matsayin mu na muminai bai kamata mu fitar da tsammani cewa wannan abu zai zo ya tafi ba wannan matsatsi da wannan takurawa da wannan al'amari da muke gani zai zo ya zuce haka Allah subhanahu wataala yake jarraba bayansa mumini shi yake kyautatawa Allah zato kafiri kullun cikin munana wa Allah zato yake dhannina billahi dhanna sau haka Allah ya sifanta su masu yi wa Allah mummunan zato ka duba yadda sanda wannan cuta ta bulla a wasu sassa na duniya kafin ta shigo mu nan afirka ka duba ka ga irin maganganun da aka rika yi musamman who ka duba maganganun da suka rika yi wannan cuta in ta barke a afirka za a samu mace-macen mutum biliyan uku wanda a lokacin duk duniya ma ba a samu miliyan ɗaya ba duk duniya amma sun ce afirka kaɗai za a samu miliyan uku za ta yi ta'adi za ta kashe jama'a suka yi ta munana wa Allah zato a kanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu al'amarin a hannunsa yake ba a hannunsu ba da cuta da waraka duk suna hannun Allah babu wani abu da yake faruwa ga mutum sai da izinin Allah bawa abin da aka umarce shi an ya akhudha bil asbab ya rike sababi abu kaza zai haifar da kaza to guje masa amma yana da yaƙinin cewa shi ba shi zai wa kansa magani ba Allah ne zai masa annabi yana cewa at-tabibu huwa Allah likitan gaske shine Allah duk wani likita sanadi ne sanadi ne amma Allah shine mai bada waraka wa idza maridtu fa huwa yashfin nabi barci in ne rashin lafiya shi yake bani waraka don haka duk wani abu da zai zo da tsanani ka riƙe Allah za ka ga sauƙi kada kuma ka ga cewa ko abu ya jima ko an ɗau lokaci ko abin nan komai yana da lokacinsa a gurin Allah kulle ajalin kita kakka manta annabi ayyub alaihi salam annabin Allah ne wanda yake da alaƙa kai tsaye da ubangijinsa zaɓaɓɓe cikin bayansa amma Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a Allah bai an sa masa addu'a nan sai bayan shekara goma sha bakwai saboda ka kakka fitar da tsammani ko mene ne kake ciki duk yadda al'amari ya rincaɓe kada ka zaci cewa ubangiji in ka nemi tallafinsa zai rabu da kai Allah yana tare da kai ka zama tare da shi ka zama tare da Allah ka zama mai ambatansa mai tunawa da shi mai roƙonsa mai risinawa a gabansa mai neman tallafinsa da agajinsa ka riƙe sababi amma kada ka sa sababin a cikin zuciyarka har kullum abinda malamai suke ta ƙoƙarin faɗakar da musulmi don wanda ba musulmi ba ya yi nisa da Allah ba zai fahimci wannan ba wanda yake musulmi ya fahimci cewa dukkan wani abu da ake ɗauka dangane da wannan cuta da ma sauran cututtuka asbab ne amma aikin yana hannun Allah sau nawa za ka ga wanda ya fi kowa taka tsantsan kuma sai ka ji cewa ya kamu da yake Allah ya rubuta sai ya shiga cikin waɗanda suka kamu saboda ka ashe ka ga ubangiji subhanahu wataala shine mai ba da tsaro shi ne mai kiyayewa shi ne mai saukar da cuta shi ne mai ɗauke ta sauraka kada mu fitar da tsammani daga wajen Allah akwai wasu jaridu waɗanda su riga sun zama kamar wato 'yan jaridu sun zama kamar kamar 'ya'yan aku abinda duk suka ji ana faɗa a ƙasashen yamma ƙasashen da musulunci bai ratsa zukatansu ba shi za su zo su ma suna faɗa a ita cewa za a mutu za a hallaka za a yi kaza za a yi kaza in aka bude masallatai za a wannan cuta za ta fantsama a yayin da lokacin da ake bude kasuwanni an bude kasuwanni motoci ana cika a cikin motoci ana cika amma ba a yi tunanin fantsamar cutar ba sai a masallaci saboda haka ake munana wa zato Allah zato a inda kuma ya fi ko'ina soyuwa a gurin Allah saboda haka ba wai cewa aka yi babu cuta ba ba kuma cewa aka yi ka a ɗauki matakan kare kai daga cuta ba wannan duk wani abu ne mai kyau kuma musulunci ya shimfiɗa wannan amma a haɗa zukatan bayan Allah da Allah subhanahu wataala a nuna musu ƙarfin ƙudurar ubangiji ta fi gaban komai ana maganar virus wanda ido ma baya ganinsa a haka bayan ido ba ta ganinsa menene za ka kwatanta wannan abin da ƙwayar ido ba za ta gan shi ba da wannan manya-manyan duwatsu wanda suke kewaye da mu Allah ce wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha hiwajan wala amta ce suna tambaye ka game da waɗannan duwatsu ce faqul ka gaya musu yansifuha rabbi nasfa Allah zai nike su tilis su zama kamar toka fa ya zaro haƙa'an ya bar filin ƙasa ya bar ƙasa ta zama fili fetal ha'an safsafa fili fetal babu wani abu akan ta da za ka hango mai tudu la ta rafi ha iwajen wala amta ba za ka ga tudu ko kwari ba a kanta to idan Allah subhanahu wata'ala yana maganar duwar watsu cewa zai nike su tilis ina ga wani wani virus wanda ido ma baya ganin sa a ce ya gagara Allah saboda haka mu'minai mu sa Allah a zuciya mu dauka ubangiji subhanahu wata'ala shine mai komai mu dauki dukkan asbab dukkan matakai da zamu dauka na kare kanmu amma kada zuciyarmu ta rabu da Allah subhanahu wata'ala kada a nuna mana cewa wani dan adam ne yake yi mana aikin kare mu mu yadda cewa kariyar dan adam muke so ba ta Allah ba أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa a zuwa tashin alkiyama ya kai dan uwa musulmi kada ka rudi da abinda Allah subhanahu wataala ya baka na ilimi ko abinda ya baka na dukiya ko abinda ya baka na mulki ko lafiya da karfin jiki da Allah ya baka kada ka rudi da wannan idan kana ji ne da karfin mulki to ka tuna fir'auna ka tuna fir'aun yaya Allah ya yi da shi in kana jin tarin mulki ne kana jin tarin dukiya ne ka tuna karo ya Allah ya yi da shi in kana jin kai dan wasu ne ko kana takama da dangi to ka tuna abu lahab abu lahab ba ƙuraishi ne ba hashimi hashimi ne amma yanzu yana ina Allah ya saukar da ayar da take nuna cewa yana wuta ka riƙe Allah subhanahu wata'ala ka gode masa dukkan wata ni'ima da ya yi maka ka gode masa ko ba wani abu muka ɗauka na darasi daga wannan annobar ta corona ba sai gane irin ni'imar da da muke ciki yanzu fa duk abin da ake faɗa shine a koma a samu rayuwa irin wadda ake yi kafin ku zuwan corona ita ake so a koma kakka daɗa kakka rage ana so a koma a ci gaba da waccan rayuwa da aka sani a bara a irin wannan lokaci ana yin ta amma lokacin da muke cikin wannan rayuwar ta bara waye yake tuna ni'imar da yake ciki mutum nawa ne mutum nawa ne yake tuna cewa ashe cikin ni'ima yake walwalar da yake ciki yancin da yake da ita damar da yake da ita yanzu ga munan kowa da takunkumi kowa yana gudun ya batsa ɗan uwansa an hana gaisawa masallaci an rufe an dawo inda aka dawo a yi sallah yanzu kamar wasu ƙasashe an saka sharuɗa ba ƙur'ani ba haɗa sahu ba gaisawa babu karatun tafiz da ake na cikin masallaci babu karatu na ilimi babu babu babu babu duk wani abu wanda da rahama ce an sa an manta da ita to kowa kowane irin darasi muka dauka daga wannan ba sai cewa dan adam ka rika tuna ni'imar da kake ciki ba za ka san ni'imar da basiran da ba ka rasa ta sannan za ka san ashe a baya kana cikin ni'ima to wannan kadai ya ishe mu farka mu koma ga Allah subhanahu wataala musan cewa ubangiji subhanahu wataala ya baibaye mu da ni'ominsa ta ko'ina a kowane lokaci amma dan adam baya tuna wannan zama mai godiya ga Allah subhanahu wataala in kai godiya Allah kara maka zai in shakartum la azidannakum lalle kuka yi godiya zan kara muku mu cika zukatanmu da ambatan Allah fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun mu ambaci Allah wanda duk ya kasance tare da Allah to zai zama yana tare da nasara annabi Musa alaihi salam ya fito da mutanansa daga Masar fir'auna da rundunarsa da sojojinsa da makamansa suka biyo bayan su Allah subhanahu wataala yake ga ya mana falamma tara al-jam'a qala ashabu Musa inna la mudrakun da suka hango juna ƙungiyoyin biyu ƙungiyar jama'ar annabi Musa da suka hango juna kala ashabu Musa inna la mudraku tabbas za a cin mana annabi Musa ya ce kalla ku daina wannan magana ba haka bane inna ma'i rabbi sayahdi ina tare da ubangiji na zai nuna min hanya wanda duk yake tare da Allah subhanahu wataala ba zai tabe ba annabi Musa alaihi salam ya taso cikin wannan imani da wannan yaqini wanda aka jefa shi a cikin aka sa shi a cikin akwatu aka rufe akwati aka jefa a cikin ruwa tsakar dare mahaifiyarsa ta sa shi akwata je ta jefar da shi ga duhun dare ga duhun akwatu ga duhun dare ga duhun ruwa sannan kuma faltaqatahu alu fir'aun mutanen fir'auna su ne manyan makiyansa kuma su suka tsince shi sai gashi tsundum a gidan a tsakiyar gidan fir'auna da jama'arsa da iyalansa Allah ya kare shi a cikin ruwa hakanan kuma ya tsire shi ya girma tun yana ƙarami a gidan fir'auna kamar da yake masa alamnu rabbika fina walidan ba nan muka rene ka tun kana yaro ba to duk Allah ya kare shi ya zo ya kashe rai ba bisa kuskure nan ma Allah ya tsare shi ya je madiyan garin madiyan baƙo bai san kowa ba bai san ko ina zai je ba nan ma Allah ya saukan masa ni'imarsa rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin min khairin faqir ma anzalta ilayya min khairin faqir anan Allah subhanahu wataala ya hada shi da wani bawan Allah na gari har ya zama ya zauna tare da shi ya auren masa da yarsa duk ya ga yannan rintsi da ya shiga ciki amma kuma ƙarshe ga irin fitar da shi da Allah yi sauraka dole ne ya daka wa mutanensu tsawa inna ma'i rabbi sayahdi akwai ubangiji na tare da ni zai kuma kiyaye ni hakanan duk rayuwar annabawan Allah da manyan salihai bayan Allah zamu ga haka Allah subhanahu wataala ya sa su cikin wani rinsi kuma Allah ya fitar da su kasance tare da Allah a kowane lokaci cika zuciyarka da ambatan Allah da san Allah da dogaro ga Allah subhanahu wata'ala kada ka riƙe ka kankame asbab ka bai da su kamar gumaka su za su yi maka ba Allah ka riƙe asbab a matsayin wani umarni na shari'a amma zuciyarka ta ta'allaka da ubangiji shine mai yi shine mai yi shine mai sawa shine mai hanawa idan muka yi haka Allah subhanahu wata'ala zai ji tausayin mu duk wani abin da yake damu mu zai yayi mana duk wata damuwa da take muke fama da ita ubangiji sai ka mana saukinta walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u ashe Allah yana son yayin da wani abu ya zo na tsanani mu rusuna gaban sa subhanahu wata'ala mu kaskantar da kanmu sai Allah subhanahu wata'ala ya ka mana sauki Allah subhanahu wata'ala kai muke roƙo da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya ɗaukaka ka yayi mana dukkan wata damuwa dukkan wani kunci Allah ka yayi mana dukkan wata wahala Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana arziki mai amfani ubangiji ka mana damana mai albarka Allah ka kawar da mu daga dukkan wani abin ki Allah kai ka iya mu ba mu iya ba Allah kai za ka iya mana abin da ya fi ƙarfin mu Allah gare ka muke komawa gare ka muke komawa da tuba gare ka muke komawa da kaskantar da kai da risinawa gare ka ya ubangiji abinda duk ya fi ƙarfin mu Allah kai mana maganinsa Allah kai mana maganinsa tashe-tashen hankula da muke fama da su a wannan ƙasa tamu Allah ka kawo mana ƙarshensu ubangiji ka kawo mana ƙarshensu Allah ka yayi mana Allah ka dube mu da rahamarka ba don halinmu ba Allah ka dube mu da rahamarka ba don halinmu ba Allah kada ka kama mu da abin da wasu wawaye daga cikinmu suke yi muna ganin da irin wannan bala'i da ake ciki amma wasu suna na suna yaɗa fitsara suna yaɗa fitsara ka ga matar aure wai tana rawa ga mijinta ta yi bidiyo ta saka ana yadawa abu shakka wannan yana nuna cewa abinda Allah yake faɗa na ƙiƙashewar zukata shi yake samu walaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun ya a ce da masifan mu ta zo musu sun kaskantar da kai sun rike Allah sun koma ga Allah da Allah ya yi musu sai dai zukatansu sun ƙiƙashe inji Allah kuma shaidan ya rika kawata musu abin da suke aikatawa musulmi fa ake magana ba wanda bai san musulunci ba musulmi saboda haka wannan abu da muke gani wasu daga cikin wawayenmu suna yi Allah kada ka rike mu da shi la ta'khuzna ya Allah bima fa'ala sufaha'u minna Allah ka rike mu da abin da wawayenmu suke yi اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين